بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الصيب وراتئ الكلم الطيب الفصل الحادي والثلاثون في الذكر عند رؤية الهلال ذكر عند أكي إذا أخذ جنجر وطع فسلينة لا تندبع أتشون اللتاتي ذكر عند أكي ألوك تند أخذ وطع wannan malamai suka ce ba dole sai sai ka gani da idanka ba idan aka sanar da an ga wata wannan zikiri ya shafi duk wanda ya ji labarin ya an ga wata mun gane عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال أنزل السماء يا كسن شيء إذا يجا جنجر وتا شيء شيء in aka gani aka zo aka bashi labari shi ya gani domin shi yake da ikon sanar da musulmai cewa an ga wata in kuma ya sanar a lokacin za a dau azumin azumi ne in ba azumi za a yi ba sallah za a yi ai sallah sannan kuma idan ba duka biyun bane kirgar dai watanni sai ya zama ta fara ko sabon wata ya shiga ke qala manzal sama abin da yake cewa Allahu akbar اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى ربنا وربك الله الله أكبر Allah maɗaukacin sarki shi ne fi girma idan akwai waɗanda suke jin su masu girma ne to Allahu akbar Allah maɗaukacin sarki duka ya fi su shi gace ta mubatar shi gace ta tabbili Allahumma ya Allah ahillahu alaina ka shigo mana da wannan watan bil amni ya zama muna cikin tsaro wal iman da imani malamai suka ce akwai insijami akwai haduwa tsakanin al'amnu da al'iman dukkanin su madda su daya eh dukkanin su madda su daya daga amina ne akwai hamza akwai mimun akwai nunu eh so da da al'imanu da al'amnu dukkanin su abu ɗaya ne so da in akwai imani to za a samu amnu shi yasa malaman da suke bincike akan al'amnu tsaro da zaman lafiya to abu na farko da ake so in ana son a samu zaman lafiya shine a samar da imani duk al'umma da ta rasa imani to ba ta da amnu duk al'umma da ta rasa imani to ba ta da amnu ba za ta samu amnu ba amnun nan hawa hawa ne babban al'amnu shine al'amnun nafsi samun tsaro na zuciya to shi imani abin da yake badawa ke shi ke badawa kenan a samu al'amnun nafsi in aka samu al'amnun nafsi to sauran kuma anwa'ul amni sai su zo a baya amma gaba gaba shine al'amnun nafsi mun gane shi yasa kaga sai Allah ce ne ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun sai ce ne alladhina amanu wa kanu yattaqun al khawfu dhiddu al amn ألا كشورا إن أولياء الله للي وليان الله لا خوف عليهم باسد صغو إن لم يكن لهم خوف فلهم أمن kaga za su zama suna da amnu kenan za su zama suna da zaman lafiya suna da tsaro alladhina amanu la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu la khawfun la khawfa lahum fil madi sannan wala huzna lahum fil mustaqbal ba su da ko ɗaya ba su da damuwa da bakin ciki da tsoron abin da suka bari a baya sannan ba su da damuwar mai za su je su fuskanta a gaba kaga an kore musu alkhawfu duk wanda aka kawai kore masa alkhawfu to za a samu amma kaga wa daraba Allah masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin zaka ce ne fa kafarat bi an'amillah فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يصنعون هذا فأذاقها الله لباس الجوع والخوف كانت مطمئنة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان أرشيمي فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون سوى ذاك أعطي تلازمي أعطي حدوة فكان الأمن دا الإيمان مادة السقاية sannan in ɗaya na nan in akwai al'iman to za a samu al'amnu to kana ganin al'umma ta shiga cikin tsoro tsoro kai to akwai damuwa ta imani Allah shi kyauta shi yasa kaga na musulunci Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islam sannan ya Allah madaukakin sarki ka sa watan nan ya shigo cikin mu muna cikin assalamati muna cikin kubuta wal islam da kuma musulunci su ma kaga akwai talazumi a tsakanin su man aslama yaslam kamar yadda manzo Allah sama yace ma yace ma qaisar yace aslim taslam أسلم تسلم وإلا فإنما عليك اسم العريسيين sai ka musulunta sai ka kubuta idan ko baka musulunta ba to manoma da suke karkashin ka zunuban su gabaki ɗaya na hannun yana kanka domin kai ka hana su musulunci والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى sannan kuma ya Allah madaukakin saki ka datar da mu da abin da kai kace so a matsayin ka na ubangijin mu wa yarda kuma kai yadda da shi kace so kuma kai yadda da shi shi yasa malaman mu da suka tashi za su yi tarifin ibada sai suka ce lafzun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mali al-batinati wadh-dhahira هي العبادة لما تحب لما يحب ربنا ويرضى ربنا وربك الله يا هلال كينكو يا هلال ربنا وربك الله يا كي جنجر وتا دمو دا كي دا الله ني أبنججم دمو دا كي دك الله ني أبنججم ربنا وربك الله يا هلال يا كي جنجر وتا wannan yana nuna yadda aka alakantar da musulmi da zikiri a kowane lokaci yanzu wannan wata aka ce an gani jinjirin wata amma ga zikirin da aka ce ai a shiga cikin wannan watan ana zaman lafiya sannan wannan yana nuna tasirin zaman lafiya a cikin al'umma da kuma samun tsaro Allah ya ba mu wannan hadisi ne sahihi وفي سنن أبي داود عن قتادة أنه بلغه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال يا ذو أتن سنن أبي داود isnadi wanda ya kasance munqati'i mursali hadisi ne mursali qatada ibn da'amah as-sadusi laysa sahabiyyan innama huwa tabi'iyyun min at-tabi'i ko to sai ya ruwaito hadisi yace annahu balaghahu labari ya zo masa kaga labari ya zo masa hunaka inqita'un fi sanad akwai inqita'i a sanadin anna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'a al-hilal manzo sama ya kasance idan ya ga wata qala sai ce hilalu khairin wa rushdin hilalu khairin wa rushdin hilalu khairin wa rushdin amantu billadhi khalaqaka aka ce sai ya ce hilalu khairin wa rushdin jinjirin wata na alheri kuma na shari'a hilalu khairin wa rushdin hilalu hilalu khairin wa rushdin hasu uku amantu billadhi khalaqaka nayi imani da wanda ya halicce ka ثلاث مرات سوء ثم يقول سنن يتي الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا يا يبو يا تبتا ga Allah wanda ya tafi misali yanzu watan jumada muka ce yau 30 to in aka ce an ga wata sai a ce misali fa law sah al hadith الحمد لله الذي ذهب بشهر جماد الأولى وأتى بشهر جماد الآخرة غاني jumada su jumada mata ne a larabci ne kyau ba a cewa jumada al'awwal amma akwai wasu malaman luga da ba su da yawa da suke ganin za a ce amma jumada mace ce jumada al'ula jumada al'akhiratu ko jumada saniyatu amma al-muharram namiji safar namiji ربيع الأول نمجي ربيع الآخر نمجي جماد الأولى مش جماد الآخرة مش رجب نمجي شعبان نمجي رمضان نمجي شوال نمجي sannan zulqa'adati kun ga zu ko za tu aka ce zu amma can kun ga jumada kaga maksuri jumada wadaka su mata ne lugar larabci mai kyau kakkace jumadal awwal sai dai jumadal ula duk da akwai wani malaman lura da suke gani amma dai fusha wacce tafi inganci ko afsahu to jumada mace ce wallahu ala so daga wancan hadisin shi ya inganta na biyun ne yana da damuwa so daga inna fi inna fi sahihi la ghina na ayyad da'if so daga اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى ربنا وربك الله شيء شيء ya isa ba sai an yi waccan ba ba ta inganta ba mun gane الفصل الثاني والثلاثون في الذكر في, في, في, في, في, في الذكر للصائم عند فطره ذكر عند مي أزمي زي إذا يبود أباك إذا متين يبود أباك مي زيتي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال سم ثلاثة لا ترد دعوته متون أكباء كنكر عن الدعاء الصائم حتى يفطر mai azumi har ya zama ya buɗe baki wal imamu al-adilu sannan da shugaba wanda yake adili wa da'watul mazlumi da kuma wanda ya kasance shugaba wanda ya kasance an yi addu'a an zalunce shi wattaqi da'watul mazlumi falaysa bainaha wa bainallahi hijabu ko la tazlimanna idza ma kunta muqtadiran فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم gane abin nan Allah madaukakin sarki yana cewa ya annabi sama yace wa yaqulu rabbu la ansurannakum walau ba'da hi idan mutum aka zalunce shi ya daga hannu eh yi addu'a ya ce ya Allah ka fitar min da haƙƙina to shine manzal su ne ya ce addu'a ba za ta faɗi ƙasa banza ba Allah yana faɗa wa ya ƙulun rabbu la'ansuran naka ko la'ansuran nakum walau ba da hi wallahi ko nan gaba ne sai na taimake ku kun gani wannan hadisin akwai malaman da suka raunana isnadinsa cewa isnadinsa yana da rauni wasu kuma sun tafi akan cewa hadisi ne hasan mun gane saudaka akwai maganganu a kansa hadisan da suka zo akan mutanen da ba a cin karɓan addu'a su suna da yawa wannan ɗaya daga ciki ne kuma hadisan da yawansu sai su zo da salatatu salatatu la turadu da'awatuhu to wannan ɗaya daga cikin su saudaka mai azumi dai a takaice ana karɓan addu'ar sa rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun وروى ابن ماجه عن ابن عدي مليكة عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد من زن الله صلى الله عليه وسلم أكشي ياشي للي مي كرم مي أزمي ينادى وتأدو أدى الوقت زي بود أباكي ييتا إن دي ييتا الوقت بود أباكي لا ترد بذاك تربتها با شما نعجيس أقيم غنبنو أخنشا da yawan malamai sun ce hadisi ne mai rauni قال ابن أبي مليكة سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا أفطر يقول أكشي يشي يا جاب لا دم عمر إذا يبو أباكينا شيوا اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي يا الله مدوك تنسركي إنا روقانك لون أن توسين ناك ديغا مقومي أن تغفر لي يا الله كتافر تامين ويذكر عن النبي السماء أنه كان إذا أفطر قال sannan abdullahi ya kasance yakan faɗa cewa annabi sama idan ya buɗe baki yana cewa allahumma laka sumtu wa ala rizqika afṭartu isnadin sa da'ifi allahumma laka sumtu ya allah dan kai ne azumi wa ala rizqika afṭartu sannan kuma akan arzikin ka ne ne buɗe baki hadisi ne da'ifi ومن وجه آخر اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم ضعيف جدا الإمام الدار قدن ياغويتوشي الإمام ابن السني ياغويتوشي عشان عمل اليوم والليلة عشان إسناد سأخي عبد الله بن هارون بن عنترة ما لمن حديث سقطي متهو كل حديث متهوشي عشان ما لمن ده سقرون ناشي أخي على اللامة الألباني رحمة الله عليه عشان إغواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل sannan kuma ya raunana shi a cikin littafin su da'iful jami'i sabi da hadisi ne mai rauni wanda ya inganta shine zahaba zama'u wa bitallat al'uquq wa thabata al'ajru insha Allah sannan malamai da yawa sun tafi akan cewa ana yin addu'a ne bayan an yi buɗe baki saboda sigar hadisin tana nuna haka zahaba zama'u kaga baka sha komai ba baka ci komai ba ai ma zahaba zama'u ko wa butallatil uruq in baka sha komai baka ci komai ba ai ba butallatil uruq ko sannan wa tabata al ajru insha Allah shine inganta kuma malam ibn al qayyim rahmatullahi alaihi fatahu an yadhkura ya ambace shi bai ambace shi kwata-kwata a nan ba ko ya kamu kwana ku akwai wanda akwai a nusuka shi kaga babu Allah shi taimake mu sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi